إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga bakwai ga watan jumadal akhira hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 28 ga watan shaɗai miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 a muna cikin suratul haqa wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amma man utiya kitabahu bishimalihi Allah yake cewa amma kaga wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na hagun faya kulu sai ya ce ya laita ni kai cona lam uta kitabiya da ma ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya kuma ban san menene sakamako na ba ya laita ha kai tanta kanatil qadiya da ma ta kasance ita ce ta karshe ma aghna anni maliya yake cewa ma aghna anni maliya dukiyata bata wadata mini komai ba halaka anni sultaniya a mulki na ya bace mini khuzuhu faghullu sai Allah ya umarni da mala'iku ya ce khuzuhu ku kama shi faghulluhu ku daddaure shi thumma aljahima salluhu sannan ku jefa shi a cikin wutar jahannama thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku Allah ya ce sannan kuma a sanya shi a cikin wata sarƙa wadda tsawonta ya kai zira'i saba'in innahu kana la yu'minu billahi al'azim saboda mi Allah ya ce saboda ya kasance baya yin imani da Allah wanda yake mai girma wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadayarwa akan ciyar da mabukata Allah yake cewa fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim to a yau dai anan baya da wani masoyi wala ta'amun illa min ghisilin kuma baya da wani abinci da za ya ci illa min ghisilin sai abincin da ya kasance na yan wuta ne koko wala ta'amun kuma bashi da wani abinci da zai ci illa min ghisilin sai daga zuha ko na romo da yake sabka daga jiki yan wuta Allah yake cewa la ya'kuluhu illa al-khati'una babu wanda za ya ci wannan abincin illa al-khati'una sai masu laifi laifi na daga gamgam Allah madaukakin sarki a wannan ayoyi da muka karanta ya bayyana mana cewa halin da wanda bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba zai samu kanshi a ciki a ranar da za a bashi littafin shi da hannun shi na hagu a lokacin da za a bashi wannan littafin na hagu za ya rude ya fara sabbatu ya fara dimumuwa irin na mutum ya rude irin na sakin kai irin na cewa hankalin shi baya a jikin shi ya zanki cewa inda ma ba a bashi wannan littafin nashi ba da aka bashi da hannun dama ya zanki sabbatu yana cewa dukiyar shi bata mishi amfanin komai ba ya zanki sabbatu yana cewa mulkin shi da kudurar shi da duk wani abu da Allah ya bashi da wata hujjar shi ta rige ta kare a yau yana cikin wannan sabbatu Allah madaukakin sarki sai ya umarni mala'iku ya ce da su khuzuhu faghullu ku kama shi ku daure shi sannan Allah ya bada umarni a jefa shi a cikin wuta haka Allah ya umarni da cewa a sanya shi a cikin wata sarka sarkan nan wadda tsawanta ya kai zira'i 70 Allah madaukakin sarki ya ce a jefa shi a ciki Allah yake cewa a yau ranar tashin alkiyama baya da wani masoyi da zai zo ya jibince shi baya da wani magabaci wanda zai zo ya yi tsaye ko dan uwa ko masoyi wanda zai kwace shi Allah ce kuma baya da wani abinci da za ya ci a wannan rana sai daga abincin da Allah madaukakin sarki ya tana da mu yan wuta Allah yake cewa wannan abincin babu wanda za ya ci kalashi sai mutumin da ya kasance yana yin laifi laifi na da gamgam Allah madaukakin sarki yake cewa amma man uti yake tabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya Allah ce shin kaga wanda aka bashi littafin shi a hannun shi na hagum fayaqulu sai ya ce ya laitani kai tona lam uta kitabiya inda ma ba a bani wannan littafin nawa ba Allah madaukakin sarki a ayoyin da suka gabata yayi mana bayanin cewa wa'anda suka yi imani za a ba su littafin su da hannunsu na dama idan aka ba su littafin su da hannunsu na dama za su kasance suna farin ciki suna jin daɗi suna ce ma 'yan uwansu masu imani ha'u muqra'u kitabiya suna cewa ku karanta littafi na to a sakamako akan fara gayin wanda shine na farko tukwana sai a gai wanda shine na ƙarshe to Allah madaukakin sarki shine ya bayyana mana cewa su ɗan aljanna su ne za a fara gabatarwa saboda a karrama su haka ko rayuwar mu ta duniya idan ka lura ko wani abu ake rabawa na gwarzaye waɗanda suka yi ƙoƙari galibi ana fara ba wanda ya zamanto shine na farko tukwana wanda yake biyewa tukwana wanda yake biyewa tukwana na ƙarshe to Allah madaukakin sarki dan ya nuna maka cewa su 'yan aljanna waɗanda za a ba littafi da hannunsu na dama su ne mutanen kirki su ne Allah madaukakin sarki yake kamna su ne Allah madaukakin sarki yake so to bayan Allah ya yi da wannan bayanin sai Allah madaukakin sarki ke cewa shi kuma wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na hagun za ya rude ya kasance ya fara zargin kanshi yana zargin kanshi yana cewa lam uta kitabiya inda ma ba a bani wannan littafin nawa ba a cikin suratul inshiqaq Allah madaukakin sarki yake cewa wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri Allah ce kaga wanda za a bashi littafin shi da hannun shi na hago wanda za a ba shi littafin shi ta bayan shi a nan malaman tafsiri suka ce to a nan allah ya ce za a ba shi littafin shi da hannun shi na hagu a can kuma allah maɗaukakin sarki ya ce za a ba shi littafin shi ne ta bayan hannayen shi malaman tafsiri suka ce za a ba shi littafin shi ne da hannun hagu amma za a mai da hannayen shi ne ta hannun bayan shi ta gadon bayan shi tukwana sai a miƙa mishi littafin da sai a miƙa mashi littafin ta baya a hannun shi na hagu me yasa saboda aljaza'u min jinsil amal shi ma da yazo a duniya abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi ya watsar da shi bai aiki da wannan abun ba to dan Allah ya saka mishi da abinda ya aikata a duniya dan haka idan za a bashi littafi ba ma a kallon shi za a bashi littafin ne ta bayan shi domin a tabbatar mishi da wulakanci saboda bai kasance yayi imani ba a rayuwar shi ta duniya idan aka ba shi wannan littafin za ya cewa yana mai nadama yana cewa ya laita ni lam'auta kitaba a amali ya sayya sai ya ce ina ta ma allah maɗaukakin sarki bai ba shi littafin shi ba wanda ya kasance na ayyukan shi ne na banza sai ya ce wa lam'adiri ma hisabiya kuma ban san ma menene sakamakona ba mutum ne an ba shi littafin shi ta hannun hagun Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa sai ya kasance yana sabbatu yana cewa lam adri ma hisabiya wannan wa so mataɓi ne saboda idan an tashi ranar tashin alƙiyama kowa zai shiga firgici wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin ingantaccen hadisi cewa za ka ga kowa yana zuha zuha kowa daidai gwalgwadon wahala daidai gwalgwadon zunubin shi daidai gwalgwadon yadda ya taima Allah maɗaukakin sarki da shi to wannan bala'in da ake ciki kuma ga wani bala'i an ba mutum littafin shi a hannun shi na hagu dole ne mutumin da ya kasance ya hole a duniya ya rude idan ki tunanin cewa inda ma ba a bashi wannan littafin ba saboda bai san ba abinda za ya biyo wa baya sai yakan cewa ya laita ha kanatil qadiya yake cewa kai canta anan al-imamu shaukani a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ya laita ha kanatil qadiya ai laital mautata allati mittuha kanatil qadiya wa lam uhya ba'daha a nan wanda aka ba littafin shi da hannun hagun zai ce ya laita ha zai ce kai ciwon ma ita wa ita wannan mutuwar ya laita ha kanatul qadiya ya ce dama a ce ita ce ta ƙarshe ya gurace cewa dama a ce lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kashe shi a rayuwar shi ta duniya to Allah maɗaukakin sarki bai tada shi a lahira ba dama an bar shi a macen shi haka ya haye mai sauƙi a gare shi wasu malaman tafsirin kuma sukan cewa ya laita haka na tilkadiya sai ya kasance yana gurin dama a ce yanzu Allah ya amshi rayuwar shi yayi wata mutuwa mutuwa ta har abada saboda bala'i da ya gani da firgici da ya gani da tashin hankali da ya gani wanda suka tafi a ƙarƙashin wannan fasara ta bi akwai al-Imam Ibn Jarir akwai al-Imam al-Mawardi a gabaninsu kuma akwai al'imamu qatada sun tafi cewa ya laita haka na tilkadu ya za a mata fassara guda biyu shi ne ya kasance dama da Allah ya kashe shi a duniya ba a tada shi ba domin a yi mishi hisabi abu na biyu shine dama lokacin da aka bashi littafi daga nan take Allah maɗaukakin sarki ya amshi rayuwar shi cewa zai yi wata mutuwa har ta abada idan kuma ka ɗauka a rayuwar shi ta duniya babu abin da ya hitsana babu abin da baya so kamar mutuwa amma gashi saboda ya ga wani bala'i ya ga wata masifa yana tunanin dama a ce Allah maɗaukakin sarki ya kashe shi yadda cewa ba za ya ƙara rayuwa a doron duniya ba yake cewa Allah maɗaukakin sarki yake cewa walam adri ma hisabiya ya laita haka na tilkadiya kai can ta dama a ce ita wannan mutuwar da nai ta kasance ita ce mutuwa ta ƙarshe a cikin suratul shu'ara Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah maɗaukakin sarki yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun a cikin suratul layl Allah yake cewa ma yughni anhu maluhu idza taradda wannan fassara ne a lokacin da zai ce ma aghna anni maliya zai cewa dukiyata da nazo na bata rayuwata a duniya nazo na bata nayi ta neman duniya na manta da lahirata gashi a ranar tashin alkiyama dukiyar nan bata amfana mana komai bata amfana mun komai ba sai yakan cewa ma aghna anni maliya yace dukiyata da na bata lokaci ina ta nema a rayuwata ta duniya babu abun da ta hana mini Allah yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim dama Allah ya bamu labari ita wannan rana ce wadda dukiya da yawan 'ya'ya ba su amfana ma mutum komai da shi sai dai mutumin da ya zo ma Allah da zuciya zuciya ta musulunci zuciya ta imani zuciya ta miƙa wuya zuciya ta biyayya ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci mutum sannan ya ce halaka anni sultaniya sai yakan cewa halaka anni sultaniya zai cewa dukkanin wani mulki na da wata ƙudurata da duk wani abu da zan iya amfani da shi a rayuwar duniya domin ya taimaka min wannan abun ya ɓace mini idan mutum ne wanda yana da kuɗi a duniya zai ce kuɗin nan sun ɓace mishi idan mutum ne mai sa waye a duniya mai ba da umarni zai ce wannan damar ta kubce idan mutum ne wanda a duniya ana karanta mishi ga abin da Allah ya ce ga abin da manzan Allah ya ce shi kuma yana karanto wasu hujjoji da yana ganin wa'annan hujjojin za su iya kare shi a gobe ranar tashin alkiyama to shine yakan cewa halaka anni sultaniya dukkanin wata hujja ta da nake da ita to wannan hujjar ta kasance ta bace mini babu wani amfani babu wani amfani da za ta iya yi mini Allah madaukakin sarki yake cewa halaka anni sultaniya dukkanin wani karfin shi da dukkanin wani mulkin shi ya rige ya kare mishi baya da wata dubara da za ya nuna ma Allah madaukakin sarki anan kuma malaman tafsiri sun yi tafsirai kamar guda uku akan wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa halaka anni sultaniya abinda ake ce ma sultaniya anan shine al-mulku wal jah wal qudra wat tasallutu ala nas shine mulki da iko da yake da shi akan mutane wannan shine abin da yake cewa duka wannan abubuwan sun bace mushi idan ya kasance a duniya mutum ne wanda yana bada umarni a ji mutum ne wanda zai iya sawa ko ya iya hanawa to za ya ce dukkanin wannan ya bace mushi a ranar tashin alkiyama wa'anda suka tafi a kalkashin wannan tafsirin akwai al'imamun zamakshari da al'imamun nasafi da ibn shuzayyin da sauran malamai haka daga cikin salaf akwai ibn zaidin da ibn jauzi wa'ansu malaman tafsirin kuma suka tafi akan cewa zai ce zai ce hujja ta ƙare masa zai ce annas sultana hahuna huwal hujja kamar yadda ibnu abbas ne tahi da yake cewa halaka anni sultaniya dukkanin wata dubara ta ta bace mini shine hujjar da za ya ba Allah madaukakin sarki wadda za ta tabbatarwa Allah cewa shi ya zo a duniya bai imani ba ga hujjar shi koko ga dalilin shi dukkanin wa'annan za ya bace mishi dalilan sai ka ji yana cewa halaka anni sultaniya wanda suka tafi a karkashin wannan tafsirin akwai al-imam al-wahidi akwai jalaluddin al-mahalli akwai al-imam al-imam ibn atiya dukkan wa'annan malaman na tafsiri sun tafi akan cewa halaka anni sultaniya dukkanin wani karfi na da wata dubara ta kare Allah madaukakin sarki ya kiyaye a lokacin da yake wannan sabbatun sai Allah madaukakin sarki ya ce khuzuhu faghullu sai Allah ya ba mala'iku dama ya ce a kama shi idan an kama shi da za a yi a sanya sarka a kalkashin hancin shi wasu malaman suka ce za ta bi ta duburar shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sa ta bi ta hancin shi a ɗaure shi sai Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya ce a shefa shi a wutar jahannama a cikin suratul insan Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna a'tarna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira bayan an kama shi an jefa shi a cikin wata jahannama sai Allah ya ce a kama shi a sanya shi a cikin wata sarƙa wannan sarƙa wadda dar'uha sab'una zira'an fasluku Allah madaukakin sarki zai yi umarni da cewa a sanya shi a cikin wata sarƙa wannan sarƙai za ta kasance tsawon takamu 70 ne a naɗe shi a cikin wannan sarƙa malaman tafsiri sun yi sabani wace irin sarƙa ake nufi da awo namu idan aka ce zira'i shine abin da ya kafaɗa ka zuwa hannunka wannan awon ake nihi ko kowane irin awo ake nufi wasu malaman suka tafi akan cewa a'a ana aunawa ne da daidai girman mala'ika wasu malaman suka ce zira'in za ya kasance a kowane zira'i akwai ba'i kowane ba'i guda alba shine abin da ke akwai tsakanin hannayenka da kafaɗarka idan ka buɗe hannayenka shine ake ce ma ba wasu malaman tafsirin suka ce kowane zira'i akwai ba'i a cikin shi kowane ba'i kuma tafiyar da mutum za yi tafiya ce ta kilomita mai yawa wasu malaman suka ce kamar tafiya ce wadda mutum zai yi daga makka zuwa kufa wannan kuma tahiya ce wadda mai tsawo ce kamun mutum ya kai ga ba'i guda kamun ya kai ga zira'i kamun ya kai ga zira'i saba'in to wannan duka allah maɗaukakin sarki yana hakaito mana wannan ne domin a yi ma kowa hannun shi mai sanda cewa rana ce wata yadda duk yadda kake tunanin abin to abin ya wuce hankalin mutum a cikin suratu ghafir Allah madaukakin sarki yake cewa idil aghlalu fi a'naqihim was salasil yushabuna fil hamimi thumma fin nar yusjarun a wannan aya Allah yana bayyana mana cewa akwai wasu al'aghlal da wasu sarƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki ya tanada ga mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa shiga wuta jahannama to bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana kala azabar da za a mishi da kalar sabbacin da za yi don kada mai sauraro ya ce wannan mutumin an ci zarafin shi ko wannan mutumin ba a mishi adalci ba sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa innahu kana la yu'minu billahi al-azim an mishi haka ne an ba shi littafin shi ne ta hannun hagun an ce a kama shi a ɗarme shi an ce a jefa shi a wuta jahannama an ce a sanya shi a cikin sarƙa wadda tsawonta ya kai kamu saba'in allah ce ba don komi aka mishi haka ba ba wai don ba a san shi ba ba wai don saboda ya yi rigima da wani ba a'a innahu la yu'minu billahi azim saboda shi bai yi imani da allah ba wanda ya kasance shine mai girma shine wanda ya kamata a kaɗaita da bauta Allah yake cewa la yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadai baya kwadaitarwa da cewa a ciyar da masu mabukata a ba miskinai shi ba zai ciyar ba kuma ba zai bar masu ciyarwa su ciyar ba anan da Allah madaukakin sarki yake cewa la yahuddu ala ta'amil miskin ana magana ne akan zakka zakkar da Allah madaukakin sarki ya umarci masu dukiya su fitar su bada to bayan imani ita ce abin da yake zuwa innahu kana la yu'minu billahi al'azim sannan wala yahuddu ala ta'amil miskin anan akwai ayar tambaya shin shi kafiri wanda bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba ana umarta shi da sauran shari'a misali ana umarta shi da tsaye da sallah ana umarta shi da bada zakka ana umarta shi da tsaye da azumi ko ko ba umarta shi da wannan to ana al-imamu zamakhshari yake cewa ana umarta shi da shi a rayuwar shi ta duniya lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya ɗauko alkawalin cewa idan ya zo duniya za ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to idan ya kasance ya zo duniya bai yi wannan aikin ba to idan an je ranar tashin alkiyama za a kama shi da laifi biyu ne za a kama shi da laifi na bai yi imani ba kuma za a kama shi da laifi na furo na sauran ibada wanda bai ba duk da cewa babu wata ibada da take tabbatuwa in dai mutum bai kaɗaita Allah da bauta ba a nan kuma malaman tafsiri sun yi tambaya yaya za a yi misali kafirin da ya kasance yana da ayyuka na lada misali kafirin da ya kasance yana gina masallatai kafirin da ya kasance yana gina makarantu kafirin da ya kasance yana ɗaukar nauyin marayu to shi wannan ladai yaya ne allah maɗaukakin sarki za ya ba shi wannan ladai malamai sukan ce kowa allah yana yi mishi sakamako ne daidai gwalgwadon imaninsa idan kana da imani wanda ya fi ka aiki na kirki ya fi ka samun matsayi a aljanna haka shi ma kafiri idan ya kasance ya yi wasu ayyuka na alkhairi to ba wai za a sanya shi aljanna ba ne za a sauƙaƙa mishi azaba ne gwalgwadon yadda ya kasance mutumin kirki idan ya kasance mutum ne mai taimaka ma mutane yana da ayyuka masu kyau na alkhairi to Allah zai sauƙaƙa mashi azaba gwalgwadon wannan aikin nashi na alkhairi da yi idan kuma ya kasance ya durmiya a cikin kafirci ya zo a duniya ya shantake ya yi abin da ya ga dama to a nan allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa sauƙaƙa masa ba allah ke cewa falaisa lahul yau mahahuna hamim a yau a wannan ranar ba ya da wani masoyi ba ya da wani wanda zai jibince shi domin ya kawo masa ɗauki a nan a rayuwar duniya a lokacin da wani bala'i zai same ka za ka ga cewa da masoya da dangi da 'yan uwa kowa yana zaburowa domin ya kawo ma ɗauki kowa gurin shi dai a ce a cikin abin da ya same ka ya kawo tallafi ya kawo ɗauki amma a ranar tashin alkiyama babu mutumin da za ya tsira sai mutumin da ya je ma Allah da aiki na gari Allah yake cewa yau la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim Allah ya gaya mana cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun koko illa al-muttaqin wala ta'amun illa min ghisilin Allah madaukakin sarki yake cewa haka kuma idan an sanya shi a wutar jahannama baya da wani abinci da za ya ci illa min ghisilin sai abinci wanda ya kasance shine Allah tana dama yan wuta al-ghisilin malamai sun yi mushi fassara da dama wasu malaman suna ganin alghisilin wata itaciya ce ta wuta da Allah maɗaukakin sarki ya tanada a wutar jahannama ita ce ɗan adam za ya ci a lokacin da ya buƙaci ya ci wani abu wasu malaman kuma suke cewa wala ta'amun illa min ghisilin romo da yake sabka a lokacin da mutum ya gasu wannan roman da yake sabka shine abincin yan wutar jahannama wannan roman ne Allah madaukakin sarki za ya zanki tarawa ana aje shi a wani wuri wanda ya buƙaci abinci a nan ne za ya je ya doka ya ci Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa la ya'kuluhu illa al-khati'una babu wanda za ya ci wannan abincin illa al-khati'una sai masu aiki aiki na da gamgam a yare na larabci idan aka ce akhta'ar rajulu mutum yayi sa yayi aiki to yayi shi ne akan ganganci ba tare da ya sani ba baya da ilimi akan haka amma idan aka ce khati'ar rajul mutum ne yayi aiki na banza amma kuma da gangan yayi niyayi ne koko yana da wata masaniya akan cewa Allah madaukakin sarki ya hana wannan amma ya dage yana yi saboda me yasa saboda shi kafiri a gidan duniya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da zaka tambaye su wane ne wanda ya halicce ku za su ce Allah ne wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah da zaka tambaye su wane ne wanda ya sabkar da ruwa daga sama za su ce ma Allah ne to amma sun sani sun yarda cewa Allah ne amma ba za su bauta ma Allah ba akan abun da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da shi a wa'annan ayoyi da muka karanta abu biyu ne za mu tattauna a kansu abu na farko da Allah madaukakin sarki yake cewa innahu la yu'minu billahi alazim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ya kasance baya yin imani da Allah madaukakin sarki sannan baya fidda zakka kuma baya umarni da a ciyar kuma shi baya ciyarwa a ƙarƙashin wannan malamai suka ce wa'annan ayoyin sun zo da wani abu guda bi wanda su ne bawa zaya ya samu sa'ada ya samu tsira ya samu jin daɗi a rayuwar shi ta ranar tashin alkiyama abu na farko shine imani da Allah maɗaukakin sarki da Allah ya zana mana dukkanin nau'ika na azaba da za a mishi sai Allah ya ce to innahu kana la yu'minu billahi alazim shi ya kasance bai yi imani ba da Allah wanda yake shine maɗaukaki to malamai suka ce madarus sa'ada abinda bawa za yayi ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama ya tsira daga wannan wutar da Allah yake ba da labari a nan ne shine ya je ma Allah yana mai imani idan mutum ya je ma Allah maɗaukakin sarki ba da wannan abun ba to dukkanin wannan narkon na azaba da Allah maɗaukakin sarki ya zana za ya tabbata akan wanda bai je ma Allah da imani ba Allah maɗaukakin sarki shine kadai ya isa ya nuna ma ga azaba kuma ya nuna ma me za ka yi domin ka tsira in ba Allah maɗaukakin sarki ba babu wanda babu wata doka da ta tanadi wannan a duniya wata dokan ma baka san me hukuncin ta ba sai in ka taka tukwana ka ji an ce hukuncin wannan doka shine kaza wata dokan ma ɓoye ta ake ba a so mutane su san menene hukuncin wanda ya kaza ba a bari mutane su san incin kansu saboda mi saboda a zalunce su a kama a karya inda babu gaba ba a hitowa a gidan tele a karanta ma mutane doka ba a fitowa a gidan radio a karanta ma mutane doka ba a umarta gubernar ko wani a ce mishi ka tara al'ummar garinka ka gaya musu dokar cewa duk wanda ya kaza yana da kaza duk wanda bai kaza ba za a mishi kaza ba a gayin wannan sai dai in ka fada tarko ta kwana ka ji ana cewa to yanzu za ka yi kaso na wata kaza kuma za ka ba da tara kala kaza to Allah maɗaukakin sarki a mulkin shi ba haka yake ba idan aka bayyana maka ga doka to sai a nuna maka cewa ga abun da za ka yi wannan dokar ba za ta hau kanka ba Allah yake cewa innahu la yu'minu billahi alazim wannan kuma yana mai tabbatar maka da tauhidi abinda kullun ake ta bayani akan shi abinda kullun ake ta ma mutane wa'azi kan shi sai mutun ya doka cewa wannan abu ne wanda an wuce shi wallahi ba a wuce shi ba abu ne wanda yanda kasan yanda kasan muna ma komawa baya a haraka ta aqida a haraka ta shirke-shirke yanda kasan ma ana ci baya ne a lokacin da za ka samu cewa lokacin da musulunci yake farka farkon shawagowa wannan garin za ka ga cewa duk da ba mu da wayo za ka ga cewa akwai wahala ka ga gidan da babu laya wannan shine abin da aka yi ta yaƙi da kakanninmu da uwayenmu da malamai Allah ya ji kansu shine suka yi ta yaƙi da su har aka zo mutane suna ƙone abin da ke gare su to yanzu wannan yanayin da aka baro ba ya dawo yanzu gida guda guda ne za ka leƙa babu laya in kai baka da ita ɗanka yana da ita in kai baka da ita matarka tana da ita in kai baka da ita baranka yana da ita gida guda guda ne zaka leka ba zaka samu wannan ba illa man rahimallah sai wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan yana daga cikin abin da zai sa bawa ya tsira shine ya je ma Allah da imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ce ma babban shi yake ce mishi qul la ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha inda Allah yake cewa ka ce la ilaha illallah kalima ce wadda zan yi tsaye a wajen Allah in kwato ma incinka zan yi tsaye a wajen Allah in ba da hujjar cewa ka furta wannan kalimin amma bai furta wannan kalimar ba to duk abin da za ka je ma Allah maɗaukakin sarki da shi in dai akwai shirka to Allah babu ruwan shi da shi wannan shi ne abin da ya sa Allah ya tsira wannan halittar ta duniya a cikin suratul jin Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati al matin anan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa liya'budun wannan lamun ce lamu ce sababiyya babu abun da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci mutane ya halicci duniya ya halicci komai ya hore maka ƙasa ka taka ba tare da ta rumza da kai ba ya hore maka sama ba tare da ta faɗo ma ba ya hore ma taurari wanda ba su cutar da kai ba komai yasa Allah madaukakin sarki yayi wannan ba sai dan a zo duniya a bauta masa shi kadai duk mutumin kuma da ya zo duniya bai wannan ba tamkar bai zo yayi abun da dan saboda shine aka aiko shi ba yana daga cikin kamar yadda muka ambata madarus sa'ada abinda jin daɗi yakan juyawa a kan shi a ranar tashin alkiyama shine cikakken imani da Allah madaukakin sarki al-imam ibnu abdul wahhab a cikin littafin shi al-qawaidul arba'a da karkashin wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yake cewa fa iza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi yace idan dai ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya halicce ka ne saboda bautarsa yake cewa fa alam anna al ibadata la tusamma ibadatan yace ka sani cewa babu wata ibada wadda za a iya ce mata ibada illa ma'at tauhid sai tare da kadaita Allah da bauta idan da za ka zo duniya ka yi ta ƙiyamun laili ka zo ka yi ta azumi ka zo ka ta sada zumunta ka yi dukkanin wani aiki na alkhairi idan ne babu tauhidi a ƙasa tamkar gini ne wanda babu babu fondation a kan shi kama anna salata la tusamma salatan illa ma at-tahara yake cewa kamar yadda sallah ba za a ce mata sallah ba dole sai kana da tsarki mutumin da bai da tsarki ya zo ya sallah wannan kamar bai komai ba bai da sallah to haka yake cewa ita ma Uh, ita ma ibada ba ta zamantowa ibada sai in mutum ya kasance akwai tauhidi akwai kadaita Allah a cikin wannan bautar tashi fa idza dakhala shirku fil ibadati fasadat yake cewa idan wani dogo na shirka ya fada ma ibada wannan ibada dukkanin ta ta lalace kal hadath idza dakhala fit tahara yakan cewa kamar hadasi ne idan ya shigo a cikin a cikin a cikin tsarki misali mutum ne yayi arwalla sai ya bawali kaga arwalla ta warware mutum ne yayi arwalla sai ya fitar da manihi a jikin shi kaga arwalla ta warware to haka tauhidi yake a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabawa ko ko a duk lokacin da bawa ya yi wani ɗigo na shirka to dukkanin shi wannan ɗigon za a ɓata wannan ibadar allah maɗaukakin sarki da ya zano annabawa sai yake cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah yakan cewa da a ce sun yi shirka sun hada Allah da wani a wajen bauta la habita anhum ma kanu ya'maluna da dukkanin wani aiki da suka aikata aikin nan nasu zai lalace to haka dan adam a lokacin da ya je aka bashi wani abu ya daura a lokacin da ya je aka mishi wani surkulle to wannan dukkanin wata ibada da kasan ka taba yi wannan ibada ta rushe kuma Allah madaukakin sarki ba zai karba ba haka tauhidi fitra ce Allah madaukakin sarki da shine ya halicci kowa dukkanin wani dan adam da kake gani asali Allah ya sa a cikin jikin mutum a cikin gangan mutum ya gane cewa wannan abun alkhairi ne ya gane cewa wannan abun sharri ne to yana daga cikin abun da Allah ya halicci bayu da shi shine su bauta mushi shi kadai Allah madaukakin sarki a cikin suratul rum Allah yake cewa faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun Allah yakan umartan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan cewa ka miƙe huska ka miƙewa wadda take tabbatacciya akan wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mutane akan shi liddini ga addini malamai suka ce idan aka ce addini shine al-islamu wal imanu wal ihsan shine musulunci shine imani shine ihsani wannan kuma idan ka koma a cikin hadisin jibril hadisin umar ibn al-khattab yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi lokacin da jibril ya zo masa a cikin majalisarsa wannan shine abinda jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya bashi amsa akan wannan Allah yakan cewa la tabdila li khalqillah babu wani canji da abinda Allah madaukakin sarki ya halitta na bayon shi idan mutun ya ga dama ya zo a duniya ya bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wannan kanshi za ya shafa idan mutum ma ya ga dama ya yi abin da ya ga dama Allah baya da wani ɗaukaka da za yi bautar da zamu mishi amma dai abin da zai sa gangar jiki ta samu tsira abin da zai sa gangar jiki ta kubuta daga shiga wutar jahannama shine ya kasance Allah maɗaukakin sarki an je mai da cewa ba a bauta ma wani sai Allah haka kuma yana daga cikin innahu la yu'minu billahi alazim saboda tauhidi ne Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawali akan ɗiyan annabi Adam Allah a cikin suratul a'raf yake cewa wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala rabbihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah yakan cewa ka tuna lokacin da Allah ya ɗauki alkawali daga ɗiyan annaba Adama min zuhurihim durriyatahum Allah ya ɗauki alkawali da ɗiyan annaba Adam wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya ce alastu bi rabbikum shin wai ni ba ni ne ubangijinku ba wanda ya kamata ku zo duniya ku bauta mana ni kadai sai mutane suka ce kalu bala shahidina suka ce to tabbas komin shaida a wannan sai Allah yakan ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina saboda kada wani ya tashi a ranar tashin alkiyama ya ce ma Allah madaukakin sarki wai shi ya kasance an hadha ghafil ya kasance ya yi gafala ko bai samu damar da zai tsaya ba ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki da ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki da tsantsar tauhidi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Iyad bin Himar manzon Allah sallallahu alaihi bin Hammar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan cewa Allah yana cewa a cikin hadisul qudsi inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum ash-shayatin fajtalatuhum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum Allah yakan cewa ni da na halicci bayuna na halicce su dukkanin su masu miƙa wuya ne amma shaydanu ne suka zo suka kangar da su daga bauta ma Allah madaukakin sarki suka kangar da su da addinin su suka har suka halalta musu abinda Allah madaukakin sarki ya abinda Allah madaukakin sarki ya haramta wannan ba abun da yake tabbatar maka da cewa yana daga cikin kariya da dan adam za ya sama ma kanshi a cikin wannan rayuwar tashi ta duniya shine dirrimtsi duwuya mutum ya samu ya tsira da imanin shi wannan kuma ba zai tabbata ba sai kana kiyayewa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'in shi wanda yakan yawan yi yakan cewa Allahumma ya muthabbital qulub thabbit qalbi ala ta'atika wa ala dinik ya Allah kai ne mai kafe zukata ya Allah ka kafe zuciyata akan akan ka kafe zuciyata akan bauta maka wannan koda baka iya da larabci ba ka yi da hausa ko ka yi da yaren da ka iya a cikin addu'o'inka ka ƙara cewa Allah ya tabbatar da kai akan wannan addinin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dan adam zai samu kanshi yana cikin mai aikata alkhairi tun farkon rayuwar shi sai lokacin da rayuwa ta zo ƙarshe Allah ya sawake sai ya aikata wani aiki irin na 'yan wuta kuma sai ya samu kanshi a cikin wannan wutai haka kuma dan adam zai kasance yana aiki irin aiki na banza irin aiki na 'yan wuta amma a ƙarshen rayuwar shi kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya agaza masa ya aiki irin na mutanen aljanna kuma sai ya shiga aljanna to wannan babu abun da za ya ce makama mutum sai ya tashi shi ma yana addu'a Allah ya tabbatar da shi akan wannan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin Anas bin Malik wanda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wanda Allah yakan ce akan zo da mutum a cikin mutane 'yan wuta a ra'aita laukana laka alal ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi sai an zo da shi sai a ce mishin yanzu kana ganin da wai a ce kana da wani abu na duniya kana da wani gida ko kana da wata mota sai Allah ya tambaye shi shin kana iya bada wannan motai ko kana iya bada wani abu da kake da shi a rayuwar duniya saboda ka honshi kanka daga shiga wata jahannama sai ya ce na'am ya ce ya Allah na yarda duk abin da ke gare ni a duniya zan bada domin a fanshe ni a sanya na aljanna sai Allah madaukakin sarki yake cewa arattu minka ahwan min zalika sai Allah ya ce mishi ai na buƙaci daga gare ka abin da bai kai wannan ba ahwan min zalika qad akhasta qad akhastu alayka fi zahari adama alla tushrika bi shay'a Allah ya ce ai ba sai ka bada dukiyarka ba ba sai ka bada gidanka ba ba sai ka bada duk abin da kan mallaka ba Allah ya ce na dauki alƙawari tun daga annabi adam cewa ba za ka yi mini shirka ba fa abaita illa an tushrika bi Allah ce amma ka kiya kan nace sai ka yi shirka sai ka saba ma Allah madaukakin sarki abunda za ka yi a rayuwar duniya ka hana kanka a shirka abu ne wanda bai taka karaye karya ba ka kame kanka ka hana alaka kanka da zuwa wajen bokai wannan shine kadai abun da zaka yi sannan ka zo ka kiyaye da abun da aka ce riya ne ko da abun da aka ce shirka ne ga Allah madaukakin sarki ka rabu da shi wannan abu ne wanda kiyaye shi abu ne mai sauki ga mutumin da yake musulmi wanda ba musulmi ba shine tana yiwa idan an kwatanta mishi wannan zai ga cewa abin ya mai nauyi amma dai kaga cewa mai imani ina ga babu abin da ya fi sauki kamar ka raba kanka da duk wani abin da zai warware ma imaninka kuma ina ganin in ba musulmai ba akwai wahala ina ganin yadda muke tsahi turawa suna tsahi kafirai suna tsahi amma yadda muke yin shi akwai wahala kaga cewa kafirai suna wannan za ka kafiri yana rayuwar shi babu ruwan shi da ya je a mai shi dabaru ko a duba mai ƙasa ko a bashi wani abu ya ɗaura ko a bashi wani ƙaho ya kafe a gida ko ya kafe a shago wannan idan kana neman irin wannan aikin sai ka zo wajen masu imani to idan Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama mutumin da ya kasance yana shirka sai Allah ya zo da shi sai a ce shin kana iya bada wani abu da kan mallaka a duniya sai ya ce zai iya bada komai sai Allah ya ce ai a gidan duniya mun neme ka da abin da bai kai wannan ba shine kada ka yi shirka mun ɗauki alkawari cin daga annabi adam amma Allah ya ce mutum yan nace ya dage akan cewa sai ya saba ma Allah madaukakin sarki sai yayi sai yayi abun da ya ga dama sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa a kama wannan bawan Allah a jefa shi a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kare mu qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin haka ya ku yan uwa musulmi tauhidi yana daga cikin yana daga cikin abunda shine bawa za ya yi domin ya tsira daga dukkanin wannan nau'ika na azaba na wuta da muka gayi a cikin wannan yana daga cikin abun da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da annabawa dan a zo a tabbatar da wannan tauhidin ne shi yasa Allah ya aiko daga dukkanin kowace al'umma sai da Allah ya turo mata manzo saboda yi mata gargadi saboda kada a je ranar tashin alkiyama wani ya ce shi manzo bai zai mushi ba Allah yakan cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yakan cewa ba mu aiko ba daga cikin manzannu na daga wa'anda suka gabace ka sai mun yi musu wahayi cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa lalle babu wani abun bautawa da gaskiya in ba ni ba fa'abudun Allah yake cewa don haka ku bauta mini ni kaɗai ba tare da kun haɗa ni da wani abun bauta ba a cikin suratun nahal Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wastanibu at-taghut Allah yakan cewa mun aiko a cikin kowace al'umma mun aiko mata manzo sakon da yake zuwa da shi shine an i'budu Allah shine a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wastanibu at-taghut kuma a kiyaye dukkan abin da yake daguci ne duka abinda bauta mishi kafirci ne shine abinda ake ce matsahutu to wannan Allah maɗaukakin sarki yakan ba da labarin wannan ne saboda kowa ya shiga hankalin shi kowa ya shiga taitayin shi dukkanin annabawan da Allah maɗaukakin sarki yakan aikowa za ka same su cewa shara'a su ta bambanta wani za a umarce shi da sallah kaza wani a umarce shi da abun da bai kai haka ba wani a umarce shi da azumi wani ma ba za a umarce shi da wannan ba amma dai abun da suke zuwa da shi na farko na ƙarshe shine a ni'budullah malakum min ilahin ghairu shine ku bauta ma Allah madaukakin sarki ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah maɗaukakin sarki ba haka za ka ga cewa dukkanin annabawa idan suka zo abinda suke fara kira da shi kenan wa nuhan iz qala liqaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu Allah yake cewa faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaddibin Allah ya kancewa daga cikin mutane akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da shi to kai da Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da kai ina ga babu wata falala da za a ma a rayuwar duniya kamar a shiryar da kai ko kai da Allah ya shiryar da kai ina kai ina shirka ina kai ina hada Allah da wani ina ke ina hada wani da wani kayanki da wani ƙato wanda za ya baki wani abu ki daura ko ya baki wani abu ki kafe a cikin a cikin gida a cikin gidanki yana daga cikin abunda Allah madaukakin sarki ya zo da shi na tauhidi shine hatta littattafai da Allah madaukakin sarki ya sabkar Allah ya sabkar da su ne saboda saboda tauhidi in ba dan tauhidi ba Allah madaukakin sarki baya da bukatar da sai ya sabkar da alqur'ani ko ya sabkar da at-taura ko ya sabkar da injila Allah yake cewa kitabun uhkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير Allah ya kanca wannan littafi ne wanda an rage an bayyana ayoyinsa daga wajen mai hikima wanda yake masani ne Allah yake cewa Allah ta'budu illa Allah an rage an kare zance shine cewa kada a bauta ma wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba inna ni lakum minhu nadhirun wa bashir lalle ni mai gargadi ne kuma mai yi muku bishara ne dangance da abun da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku akan shi abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da shi shi ne a kira mutane zuwa ga tauhiri haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya tura jakada akan cewa ya je ya tardo wata al'umma ya yi musu wa'azi harkon abin da manzan Allah yake cewa ka kira su da shi shine su tsaye da bauta ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aika mu'az bin jabal da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake ce mashi innaka taqdimu ala qaumin min ahlil kitab manzan Allah yake ce mashi zaka tardo wasu mutane na daga ahlul kitabi manzo Allah yake cewa falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an wahidullah ta'ala ya kasance farkon abin da zaka kiran su da shi shine su kadaita ma Allah da bauta shi kadai ba umarce su da cewa su fara sallah ba ko su fara azumi ko su fara zakka ko su fara wani abu a farkon abun da aka umarce su da shi shine an wahidullah shine su kadaita Allah madaukakin sarki da bauta shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba a wani lafazin manzo Allah yake cewa sata'ati qauman ahlal kitab manzo Allah yake cewa zaka zo ma wasu mutane sata'ati qauman ahlal kitabin manzo Allah yake cewa zaka zo wasu mutane na ma'abuta littahi farkon abun da zaka kiran su da shi shine ka kira su fa iza ji'tahum manzo Allah ce idan ka zo da shi ka gaya musu cewa an wahidullah su kadaita Allah wa anni rasulullah kuma ka gaya musu cewa lalle ni manzo ne na Allah madaukakin sarki yana daga cikin abun da yake tabbatar ma mutum da tauhidin shi shine hatta masallatai idan mutum yana shirka idan mutum baya da imani Allah maɗaukakin sarki ya hana shi da ya rabu masallatai mutum ne an san shi mushiriki ne kawai ku hana ya sallah a masallacinku saboda Allah bai ba shi dama ba ya rabo masallaci balle har ya ja ku sallah Allah yakan cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun Allah yakan cewa ai bai kamata a gare su ba ga mushrikai su jibunci masallacin Allah suna sallah a ciki saboda ayyukan su ya rige ya lalace amma a yau tsaban lalacewa mu kai ka tabbatar da cewa wani shiddabaru yake ka tabbatar da cewa wani boka ne ka tabbatar da cewa wani matsahi ne ya tabbata ba ɗaya ba bi ba ya bayyana ƙarar shi aikin shi ne amma kuma sai ya zo ya tada sallah kuma kai ka zo ka bi shi sallah ko ko a gina masallaci a unguwa kuma a ɗoka a bashi a ce shi ne limamu wannan ƙarshen lalacewa kenan Allah yake cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun Allah yakan cewa saboda aikin su ya rige ya rushe kuma idan dai ba su tuba sun bar wannan ba to wannan kuma za ya sa su dawwama a cikin wutar jahannama shi yasa yan uwa musulmi hatta sallah ya kamata mai imani ya zanki taka tsantsan ina ne zaka yin sallah duk mutumin da kana da shakku a imanin shi ko da baka kama shi dumu-dumu yana yi ba inda kana da shakkuwa imanin shi kawai ka je wani wuri ka yi sallah ya hiye ma ma ka yi sallah kai kadai kuma da yawa daga cikin masallatayyan mu na cikin unguwa da masallatayen mu na cikin gari mun san cewa malam wana ga aikin shi kuma ya bayyana karara ana kai da kawurin shi ana amsa addu'a ana kai da kawurin shi ana amsan layu amma kuma shine limami a unguwa kuma shi yake ba ku sallah to idan dai ka sani ka zo ka biya sallah da kai da shi dukkaninku ba ku da sallah abun da yake daidai shine mutum ya san ina ne za a miƙa mutuncin shi mutum baya da wani mutunci wanda ya kai sallah baya da wani mutunci wanda ya kai ibada wanda shine abun da Allah madaukakin sarki za ya fara kallo a gobe ranar tashin alkiyama Allah ya gafarta ma mutum Allah madaukakin sarki akan tauhidi akan tauhidi Allah sai da yayi alwala wal bara' shine cewa hatta baban mutum Allah ya sawake idan ya kasance yana shirka Allah bai baka damar ka zanki kawanceceniya da shi ba hatta baban mutum Allah ya sawake idan ya kasance yana shirka to bikinka da shi haƙƙin shi kawai idan kun hadu ina kwana ina wuni kawai ka tafiyarka amma wata doguwar hira a zamna a tattauna wata matsala wannan Allah ya hana Allah bai bada damar wannan ba Allah yakan cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula Allah ce ba za ka samu wa'anda suka yi imani da Allah ba suka yi imani da ranar tashin ƙarshe kuma yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu kuma suna kawanceceniya da wanda ya ƙetare dokokin Allah ya ƙetare dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce walau kanu aba'ahum koda ko uwayensu ne au abna'ahum koda ko diyansu ne au ikhwanahum Allah ce koda ƴan uwansu ne au ashiratam Allah ce koda ƴan danginsu ne koda ƴan familin ku ne Allah ce saboda mi ulaika kataba fi qulubihimul iman kai an rige an rubuta imani a cikin zuciyarka mutum ne katon shi yana daura laya babu abun da ya hada ka da shi ku zamna a majalisa guda ku yi hira Allah ya hana wannan idan kai wannan ka saba ma Allah mutum ne dan uwanka ne yana dar malaya ka kwatanta mishi kawai ya bari idan bai bari ba ka raba kaya da shi bikinka da shi ba a ce ku yi gaba ba bikinka da shi ka bashi haƙƙin kana haƙƙin shi na dan uwa kawai a gaisa amma duk abin da ya wuce wannan kuma to wannan kuma mutum ya saba ma Allah madaukakin sarki kadiba yadda Allah yakan tsanantawa a wajen kaɗaita shi da bauta shi kaɗai babu abin da ya kai kaso babanka ko ɗan uwanka ko famulinku amma Allah maɗaukakin sarki yakan ce idan dai sun kasance akan shirka to bai kamata ba in dai akwai ƙwarzane na imani kai ka jibince su ya kasance su ne mutanen da kake hulɗar rayuwa da su su ne mutanen da kake kake jibinta su ne kake mu'amala su ne kake mu'amala da su wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan cewa shi baban shi ya kasance ya kasance bai imani da Allah ba baban shi ya kasance mushriki ne manzo Allah yake cewa bal tarfaqu bihi wa tahsinu wa tahsinu ilai abinda zaka mishi kawai ka tausaya mishi in kana da shikar bashi ka mika mishi in kana darin bashi ka bashi amma wani zance da wani ka kamnace shi da wani kullun kana jibinta shi wannan addinin mu addinin musulunci ya hana ga mutumin da yake da imani ya kasance yana da wannan abun da za a faɗa akan tauhidi abu ne wanda yana da yawa abu ne wanda lokaci kaɗan ba za a ishi ba za a ishe mu tattauna akan wannan ba amma dai idan ka lura a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta shine da Allah ya zano azaba ya zano cewa za a kama shi a ɗaure shi da wata sarƙa wadda ta kai kimanin zira'i saba'in sai Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim abin da yasa aka yi mishi haka saboda kawai bai imani da Allah ba ya zo a duniya ya hole yana ta yana ta shirke-shirken shi to wannan babu abin da yake kwadaitar da mu shine cewa duk abin da yake wani dangi ne na shirka ka raba kanka da shi ko aboki ne yake mu'amala da wannan ka raba kanka da shi ko abokiya ce take da wannan ki raba kanka ki raba kanki da ita abu nabi Allah madaukakin sarki yakan cewa wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa da a ciyar da mabukata shi ba zai ciyar da su ba kuma haka ba zai bari a ciyar da su ba abu darda dalla ta ƙara tabbata a gare shi ya kasance idan ya kama matar shi romo domin ta dafa yakan cewa ta ƙara ruwa ta sa ruwa da yawa a cikin wannan naman da za a dafa ya ce a ba makwabta a yi sadaka da shi yakan cewa khala'na nisfa silsila yake cewa wannan sarƙar da zai Allah zai sa a ɗarme mutum da ita yace mun mun cire rabinta da imani yace khala'na nisfa silsilati bil iman yace wannan sarƙar da Allah za ya umarni a kama dan wuta da a ɗarme shi da ita a jefa yace mun cire rabinta da imani shine imanin innahu kana la yu'minu billahi al-azim wala ya huddu ala ta'amil miskin sai ya ce afala na khala'u nisfa al'akhar sai ya ce mata shi to tunda mun yi imani dan mu yasa ba za mu yi sadaka ba domin mu raba kanmu da da wannan sarkar da Allah madaukakin sarki zai umarni a kulle yan wuta da ita wannan kuma idan ka lura abu ne wanda ya karamci a cikin mu ba ma kyauta ba ma sadaka ba ma ce maka mu junan mu makwabci da makwabci za a yi sanwa a dafa kaji a kwashe a sa daki dan uwa da dan uwa gidanka kana da abinci amma zai iya kwana da yunwa mun rage taimaka ma junanmu wannan yana daga cikin abun da zai sa Allah madaukakin sarki ya jibince mu ya tausaya mana madarus sa'ada shine kai imani kai sadaka wannan shine abin da zai sa ka samu rabauta ka samu tsira a gobe ranar tashin alkiyama malamai sun musamma wannan ayar fasara na biyu fasara na farko shine sadaka irin wannan amma fasara ta biyu wadda tafi inganci ita ce zakka zakkar da Allah madaukakin sarki ya umarci bayu da su fidda ga mutumin da Allah ya hore mushi zakka ga mutumin da Allah ya hore mushi dukiya to wannan wajibi ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zana rukunnan musulunci yake cewa al-an tu'mina billah na farko mutum ya yi imani da Allah sannan ya tsaye da sallah sannan ya ba da zakka malamai sukan ce duk mutumin da yake da zakka yake da ikon ya fidda zakka amma baya hidda wannan zakka kuma yana mai rigima yana mai rigimar cewa shi ba zai hidda ba kuma ya sani yana mai akan sani akan haka alamai suka ce wannan mutumin ya rabu da imanin shi amma idan mutum ya sani cewa hidda zakka abu ne wanda yake wajibi amma ya ƙi hidda wato wannan mutum ne wanda ya saba ma Allah kuma idan bai hankali ba Allah maɗaukakin sarki zai iya sanya shi cikin sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an faslukuhu saboda mi saboda bai ba da zakkar wannan dukiyar ba mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dukiya ba su fidda mata zakka to wannan mutanen kamar suna yi ma kansu ne azaba da wannan dukiyar Allah maɗaukakin sarki yakan cewa wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim Allah yakan cewa mutanen da suke aje zinari da mutanen da suke aje azurfa suna boye shi wala yunfiqunaha fi sabilillah mutanen da suke boye dukiya amma ba su ciyar da ita ba su hidda zakka Allah ce fabashshirhum bi'adabin alim Allah ce to ka mishi busara da wuta wadda take mai radadi da azaba wadda take mai radadi Allah yakan cewa yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya baka idan baka fidda zakka a ciki ba to a ranar tashin alkiyama Allah zai sa wannan dukiya a narke ta idan aka narke ta ta koma kamar darma sai a zo ana ɗasa ma mutum akan huskar shi akan gadon bayan shi akan ƙafafuwan shi ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka boye a gidan duniya kuka ki fuddowa ku fidda zakkar shi Allah ce fa kuma kuntum taknizuna dan haka ku ɗanɗani abinda kuka kasance kuna ɓoyewa na dukiya shi yasa ba a yi ma Allah maɗaukakin sarki wayo ba a yi ma Allah maɗaukakin sarki dubara wani idan ka roƙe shi jikka goma ya baka za ya rubuta ne idan zakka ta zo za ya fudda wannan jikka goma shi wai bashi ne ya ba Allah maɗaukakin sarki wani kuma ya sani ga abin da ya kamata ya fudda na zakka miliyan goma ya kamata ya hudda amma sai ya fudda biyar ko ya fudda uku ko ma wani ya ƙi hiddawa gaba ɗaya to wannan mutum yana ci ma kan shi wutar balbal ne hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira manzan Allah yakan cewa ma min sahibi zahabin wala fidda manzan Allah yake cewa babu wani mutum ma'abucin dukiya dukiyan nan ta azurfa ce dukiyan nan ta zinari ce la yu'addi minha haqqaha baya fidda haƙƙinta illa idza kana yawmul qiyama manzo Allah yake cewa sai ranar tashin alƙiyama suffihat lahu safa'ihu min narin sai a zo da wannan dukiya a narke ta ta koma darma sai a zo ana dasa masa ana ɗasa masa a wannan a wannan ana ɗasa masa a jikinsa domin ya ɗanɗana kudar abin da ya kasance yana ɓoyewa kullama barudat kullama barudat uidat lahu manzo Allah yake cewa duk lokacin da wannan abin da aka narki yayi sanyi ya huce sai a maida shi a wuta sai ya ƙara yin zafi yana tafasa sai a ɗauko shi ana naɗa ana ɗasa ma mutumin da bai fidda bai fidda zakkan nan ba manzo Allah yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yuqda bainal ibad Allah yake cewa a wannan yinin 50 alf sana shekara 50 ne za a yi kamun Allah madaukakin sarki yayi hisabi fayara sabilahu kowa ya ga ina ne zaya imma ilal jannati wa imma ilan nar manzo Allah ce ko a duniya ko a lahira a wannan rayuwar da za a yi ta shekara dubu hamsin shi ana nan ana ana daho wuta kamin a yi hisabi ana daho dukiyar da ya ƙi badawa sai ta narke a zo ana ɗasa mishi idan kuma ta yi ta ta yi tabshi ta huce a maida ta a cikin wuta sai lokacin da ta ƙara yin zahi sai a dawo ana ana ɗasa ma mutum wannan ba ƙaramin bala'i ba ne ba mutum ya riƙe dukiya ta Allah maɗaukakin sarki wannan ba taka ba ce dukiya ta zakka wannan baya cikin dukiyarka wannan haƙƙin Allah ne Allah yakan cewa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah yakan ce mandan shi ka karɓa daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan tutahhiruhum biha wannan sadakar da za a bada wannan zakkar da za a bada ita ce za ta tsarkake wannan sauran dukiya ita ce za ta tsarkake dukiyanka ya kasance dukiya ce ta halal kake ci ita ce za ta tsarkake dukiyarka saboda kada a mai da wannan dukiyar narko na azaba a gobe ranar tashin alkiyama kuma a kasance ana yi ma mutum azaba da shi dukkanin malamai sun yi ijima'i akan cewa duk mutumin da bai ba da zakka ba idan akwai sarki a garin sarkin musulunci a yaƙe shi idan ta kama a mai bulala kai malamai suka ce duk yadda za a yi a kwato wannan zakka idan akwai yadda za a yi to a yi a kwato ta wasu malaman ma sukan cewa za a yi mishi uquba idan misali ya hidda zakka ki hidda to idan aka zo aka kama shi da ƙarhi aka hidda wannan zakai wasu malaman ma kamar al-Imam Shafi'i suna ganin cewa za a yi mishi uquba rabin dukiyar shi za a amshi saboda ya kasance izina ne ga sauran wa'anda za su biyowa baya ya kasance wa'azi ne ga sauran wa'anda za su hidda za su hidda zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'az bin Jabal zuwa Yaman yake cewa fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khazu min aghniaihim wa turaddu ala fuqaraihim manzo Allah ya ce ma Mu'az bayan ka kira su da su bauta ma Allah madaukakin sarki to ka gaya musu Allah ya farlanta musu akwai wata sadaka ta zakka wadda za a ɗauka daga cikin dukiyarsu a ɗauka daga masu kuɗi a ba talakawa to wannan duk mutumin da Allah madaukakin sarki yasa ya hore masa dukiya ta hidda zakka yana daga cikin kariya da bawa za ya ba kan shi kada Allah maɗaukakin sarki ya ƙona su a cikin wutar jahannama shine ya tambayi malamai a gaya mushi yaya ne ake fidda haƙƙin wannan duke saboda haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki ya rataya a kanka domin ka hidda a ba bayan Allah Allah yake cewa wala ya huddu ala ta'amil miskin an sanya shi a wutar jahannama ne saboda me yasa saboda baya kwadaitarwa a ciyar da miskini baya kwadayarwa a hidda zakka kuma shi baya fidda zakka idan ya ga wani zai fidda miliyan goma ya ce ta yi yawa su suka nemo ma duke wani ya san lokacin da kai wahala ka tara ta alhali shi kuma bai san bala'i bane yake ci makan shi Allah yake cewa fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim baya da wani masoyi baya da wani gwardukwar baya da wani wanda zai kare shi baya da wani wanda zai yi tsaye domin ya cece shi Allah ke cewa wala ta'amun illa min ghisilin kuma baya da wani abinci da zai ci sai abincin da Allah madaukakin sarki ya tanada ma yan wuta la ya'kuluhu illa al-khati'una babu wanda zai ci shi sai mutumin da ya kasance yana aiki aiki na da gamgam shi yasa wannan ayar ma tana koya mana cewa abinda ka sam da gamgam kake aikata shi to kai kokari ka bar wannan abin saboda me yasa illal khati'una abinda aka yi ba tare da hujja ba abinda aka yi ba tare da hujja ba shine Allah madaukakin sarki idan ya ga dama zai yafi saboda baka da ilimi akan wannan amma abinda mutum yake da ilimi akan shi to wannan Allah madaukakin sarki yakan kama mutum da shi anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh